ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jirgin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ja rayuwar mai kama wannan yini mai taron albarka yinin laraba daren alhamis wanda hakan ya yi daidai da sha hudu kenan ga watan sha'aban watan takwas a cikin jerin biyar watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira da shekara 1446 sha uku kenan ga watan biyu na shekarar miladiya 2025 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ke kan titin oji primary school daura da gidan alhaji madu police da ke wannan unguwa ta oji kwatas a nan fadar jihar gombe 12 watan february to afuwan na ya kara kwana daidai ke 13 ga watan sha'aban sha biyu ga watan Fabrairu. Allah ta'ala ya mana albarka. An samu nasikwar masu kira. Allah ta'ala ya mana albarka. To, Allah ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan masallaci karo na farko domin tattaunawa da ‘yan uwa kan abin da ya tunkaro mu gadan-gadan shi ne wata Ramadan, wanda ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Arkanul Islam Khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا kunga saumi ramadan ya shigo cikin jerin giyar rukunan musulunci guda biyar kuma wajibcinsu ya zo a ƙur'ani kamar yadda insha Allah za mu karanta aya nan gaba ya uwa ramadan wata ne wanda malamai suke cewa Allah ta'ala ya naɗa shi da shugabannin watanni gaba sai da shuhuru tsada shugaban watannin shekara gaba ɗaya domin a shi wannan wata Allah ta'ala ya zaɓe shi ya saukar da alkur'ani a cikinsa shaharu ramadanu lalzi unzila fihi alkur'an inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma'adara kama lailatul qadr Allah ya zaɓi watan a cikin jerin girwata ne shekara guda 12 ya sanya shi shine watan da aka saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa sama'in duniya inzalan wahida saukarwa guda daya kuma an sauko da shi zuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 amma saukowarsa a dunkule to a wata ramadan kamar yadda ƙur'ani yake ba mu labari wannan wata na ramadan shine wata mai lamba na tara a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu daga almuharram zuwa kan za a kirga watanni guda tara malamai suna cewa an sa masa ramadan domin a siffanta shi da wani aiki da arramtu yake yi arramad ko ka ce wannan toka mai hada da wuta ko tokar garwashi wanda akwai wuta a ciki shine arramd ita wannan aikinta za ta iya kone duk abin da aka zuba a kanta to malamai suna cewa an sa masa ramadan domin iya kone zunubai yadda waccan toka mai hada da wuta take kone ciyayi da kirare da itace to haka ramadan ne ke zama konuwa ga zunuban al'ummar musulmai da wata sau daga shi wannan wata alkairi ne gaba gare shi alkairi ne kuma baya gare shi ya inganta asar mai inganci sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallama an ce su rayuwarsu gaba ɗaya ma ta tafi ne a bigin ramadan a shekarar gaba ɗaya idan Allah ya kai su Ramadan suka yi ibada to suna ɗaukar lokaci tsawon wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu ibada su cikin wata Ramadan idan kuma Ramadan ya rage wata shida nan ma suna ta addu'ar Allah ya kai rayuwar zuwa ga Ramadan kaga idan ka ɗau shekarar gaba ɗaya bai gyara Ramadan suke kuma hadisi ya inganta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga watan Rajab watan jiya kenan yake addu'ar neman Allah ya kai rayuwar zuwa ga Ramadan iya cewa Allah ka yi mana albarka a Rajab din Allah ka yi mana albarka a Sha'ban Allahumma ballighna Ramadan manzon Allah da kansa yake addu'ar Allah ya kai rayuwarsu zuwa ga Ramadan domin wata ne da Allah ta'ala yake matso da aljanna kusa Allah kuma yake nesantar da wuta nesa domin hatta aljanu da shaidanu idan ramadan ya zo mazan Allah ya ba da labarin ɗaure su ake manya-manyan mardatu shaitan manya-manyan shugabannin sai Allah ya sa a kan masa ɗaure su yasa za a ga mutane kashi saba'in cikin ɗari sun koma ga Allah ga ramadan ko ba haka bane idan masallaci ma baya cika to da ramadan shiga yake har asuba ma cika yake har waje abin mamaki kuma idan ramadan ya wuce sai ka rasa idan mutanen su su ne dai a unguwa suke ba tahi suke ba kaura suka yi ba to daga cikin surrun cika masallatai wajen karatu wajen tarawihi wajen sallar jam'i wajen tuhajjudi to manya-manyan shaɗa na ɗaure su ya sani mutane suka samu yanci suka samu ƙuriya ta fito a yi wa Allah mutu kun ga koda wannan watan ya tsira to ya isa ya sa musulmi ya girma wannan watan musulmi ya yi wa watan shiri da kimsi da tanaci na zuwansa ga munan duk abin da ya tinkaro mu a galibiya muna masa shiri da tanaci mutum matar sana da juna tun wata ɗaya biyu zai fara idan wani abinsa ya matso wata ɗaya biyu zai fara an sa biki wata uku za a fara shiri to wajibi ne dukkan musulmi ya yi shiri domin ramadan wai shirin ba na kayan ciye-ciye da shaye-shaye ba da ɗinke-ɗinke a'a wani duk wata farala ce ga wanda Allah ta'ala ya hode amma ka yi wa kanka tsari ka yi wa kanka timetable yadda za ka ribaci wata domin malamai suna cewa minti ɗaya a ramadan ya fi minti dubu a watan da ba ramadan minti ɗaya kaga duk wanda ya bari lokacin ce ke zirarewa a cikin harkokin da ba su da amfani to babu shakka bai ma fahimci ramadan ba kuma iya cikin mutane da suka tafka hasara mafi girma a rayuwarsu zai ishe mu ƙaimi da tanajin wannan watan tanajin ibada tanajin kokkomawa zuwa ga Allah wani hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fito da shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallacinsa na Madina masallacinsa mai albarka sai ya hau matakalar mimbari ɗaya biyu uku to kowace matakala kowane su tafiya cewa amin da ya hau stab na farko sai ya ce amin da ya hau stab na biyu ma ya ce amin amma ba kowa kusa da shi da ya gama abin da yake masallaci a mimbari ya sauko ya yi sahabai suke tambayarsa suke ce ya rasulallah mun ji kana cewa amin amma ba mu ga wani a kusa da kai ba kai kaɗai ne sai ce eh na zo dab da hawa minbari sai ga mala'ika jibril alaihi salam ya zo gare ni ya zo mun da sakonni guda uku kowane sako kuma ya ce ka ce amin a kansa jibril ya fara cewa amin ya ce kai ma ka ce amin to wannan shine amin guda uku da kuka ji na faɗa amin ta farko mala'ika jibril ya same ni ya ce ya rasulullah duk mutumin da ya rayu da mahaifansa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu ƙarfinsu ya kawo samunsu ya zo hankalinsu ya zo bai yi wa mahaifan nan kyautatawar da Allah zai ba shi aljanna dalilinsu ba to idan Allah ya sa shi a wuta Allah ya nisa da shi mala'ika jibril ya ce abe ce kai maka ce abe to shi ne abin ta farko da hukunci duk mutumin da ya rayu da mahaifansa a lokacin ƙarfinsa ya zo hankalinsa ya zo samunsa ya zo amma ya bar mahaifan ba kulawa ba taimako har bai musu abin da za su shi masa albarka ba to idan ya shiga wuta Allah ya yi nisa da shi mala'ika jibril ya ce amin ya ce maza Allah kai maka ce amin ya ce amin ta biyu sai ya ce duk mutumin da Allah ya raya shi a ramadan Allah ya nuna ma Ramadan farkonsa, tsakiyarsa, ƙarshensa, lafiyanka ƙalau, kana da ‘yanci na ka yi ibada ka bauta wa Allah. Amma tun daga farkon watan har ƙarshen watan, ba ka yi wa Allah ibada da nagarta da ɗa'a da Allah zai ji kanka a wannan watan ba. Jibril alaihi salam ya ce, in ya shiga wuta Allah ya nisa da shi. mala'ika ya ce amin ya ce kai ma manzan Allah ka ce amin ya ce amin ne amin ta biyu amin ta uku ya ce duk wanda aka ambace ka yi na gun bai maka salati ba a ce sai na muhammad baka ce sallallahu alaihi wasallam ko annabi muhammadu baka ce sallallahu alaihi wasallam ba to idan ka shiga wuta Allah ya yi nisa da mutum mala'ika ya ce amin ce kai ma ka ce amin to kun ga wannan hadisin iya da matuƙar tsoratarwa tsoratarwar shi ne yaya za ka kasantar da kanka a cikin wannan wata har ka yi nagartar da Allah zai ganka ya mara to shi ne maudu'in abin da za mu tattauna a kanshi haɗarinsa da biyu musamman a yanzu da Allah ya kama wani irin zamani wani irin bahagon zamani wanda dama daga cikin alamun ƙarshen duniya akwai lokacin da mahaifa za su jin tsoron 'ya'yansu ba shine hadisi ya zo a an talidal amata rabbata lokaci zai zo a ce baiwa ta haifi uwar gijiyarta shine malamai suke cewa a ce shugaba iya tsoron talakawansa ko miji iya tsoron matarsa ko ɗa iya tsoron kai ko uba iya tsoron ɗansa an fahimta wannan shine an talidal amata rabbata umarni daga sama yake zuwa amma sai umarni ya kuma kuma da ƙasa ya zamto ga ka shugaba ne amma na ƙasa da kai su ne suke juya kujera wanda duk iya cin alamun ƙarshen duniya za a ga wani laƙaddar Allah gidansa dukkan wani abu na more rayuwa na zamani ba abin da bai sa gidansa amma inda za ka rena masa har ma ka masa addu'ar abin nan neman shirya ga Allah wani ka je ga yadda mahaifan su ba akwai wa'ansu wanda ka yi ka yi da su su kai ka gaisa da mahaifansu wala ba su kai kama domin kai ka san samunsu idan ka je ka ga yadda mahaifansu suke suka rena musu akwai wanda jin daɗin da yake yawa matarsa da 'ya'yansa a kasa shi kashi guwa bayi wa mahaifansa kashi ɗaya kuma duk a cikin musulmi kuma a cikin sunna wannan ba karamar asara ba ce manzon Allah da kansa aka tambaye shi duk duniya wa ya kamata na fi kyautatawa a zamantakewa sai manzala ce umuka bai ce zaujatuka ba bai ce matarka ba sai ce gyatumarka sahabin ya ƙara cewa sun maman sai wa kuma yaro sai sai da ke dai gyatumarka ne sai da manzala ya faɗa su uku a na hudun da ya ce sun ma'abuka sai mahaifinka amma yanzu da yawa za a ga mahaifin kuka suke ma da yayansu ko ga ɗa matashi saurayi da wayar dubu ɗaruruwa amma mahaifan suna kwana wani lokacin ba su ci abinci ba ko a koro ƙaninsa a makaranta bai biya biya ba sau daga idan kana irin wannan rayuwa ga irin addu'a da mala'ika jibril da maza da sallallahu alaihi ka san kuma addu'ar su ba ta faɗuwa ƙasa ba an bai bijanna to ramadan farkon ramadan ka shige shi ka rayu da lafiya da yanci da hankalinka ba ka yi wa Allah ɗa'ad da zai ma rahama ba to ga irin addu'ar da mala'ika da mazan Allah suka yi shiri da kimtsi na tinkarar wani wata kamar ɗazu da nake cewa da kusa habbai tun ƙasa da wata shida suke shiri domin tinkarar mafan wata shida abu na farko da za ka yi wa kanka tanaji da kai da iyalanka idan ka san akwai bashi na azumin ramadan din bara a kanka ko a kan iyalinka to ku gaggauta biya kafin ramadan din gobe su tun da dainun lahi a haƙo an yi kuta bashin allah shi ne ya fi cancanta a biya shi ya sa imamu malik imamu darul hijira allah ya masa rahama shi da yake iya da zafi wajen rikon suna sosai sai ya sanya cewa haraji da doka duk mutumin da sakaci ya hana shi biyan bashin ramadan da ya ɗauka jinya ko harkar jinin al'ada na mata ko ta tafiya da larura har ramadan ya zo wani ya zo bayan wanda ka sha ya wuce wata goma sha ɗaya baka rama bashin ba wani ya zo baka rama ba ya ce to in wani na biyun ya zo ya wuce in ka rama sai ka ciyar bayan ka rama sai ka ciyar wannan ka'ida ce zaunan ya cikin maza ba imamu ba domin me domin sakaci kuma a ka'idar su dama akwai sadu zari'a a cikin tsari na kawai na maliki akwai sadu zari'a akwai toshe kofar laifi kafin ma'ayi shi akwai ta'aziri kun ga duk wanda ya san akwai bashi ramadan a kansa mu maza aka rabiya ba mu da wannan matsalar sosai ta fi yawa akan mata to ka dinga bincikar iyalinka wacce yaya akwai sauran bashin azumin bara a kanki biki biya ba to yanzu na saura kwana goma sha kaɗa sha shida ko sha bakwai to ki ki ƙoƙarin ki biya ka matsa mata ta biya wannan bashin wannan shi ne tsari na farko na sa an bar shiga wancan wata abu na biyu duk wanda ka san kana da saɓani da shi na rayuwa ka yi ƙoƙarin samun maslaha da sulhu da kai da shi idan na ce maslaha da sulhu kai ka sauke dukkan wata damuwa da take zuciyarka game da ɗan'uwanka ko shi shi ɗan yajirin jahi bai sauƙi damuwar ba to kai ka kuɓuta kasira amma a yanzu akwai wanda shi ɗan ya hau kansu wanda ko magana ba sa yi da jininsu ko sallama wani yi wa wani ba zai amsa to ina kira ga babban murya mata da maza wanda shi ɗan ya yaudare su suka faɗa wannan layin to su yi ƙoƙarin samun maslaha kafin wata ramadan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idan Ramadan ya zo dab da zuwa da kansa yake cewa ya bagiyar khairi akabi wa ya bagiyar shari akasa ya kai mai neman alkhairi kamar tsohon alkhairi ya zo ya mai neman shari da tsiya to ka dakata wata ba na haka ba manzan Allah da kansa yake wani ya bagiyar khairi akabi wa ya bagiyar shari akasa haɗarin gaba ko rashin samun maslaha da ɗan'uwanka tana da haɗari a holin rayuwar musulunci tana da haɗari amma inda tafi haɗari da muni shi ne a cikin ramadan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk litinin da alkhamis ana ɗaga ayyukan bayi ana kai su sama tunda Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'u aiki na ƙwarai shi Allah ce sawa ɗaɗɗaga shi zuwa ga sama Allah ya karɓe shi ya sa malamai suke siffanta aljanna tana saman bakwai game da saman bakwai domin ita ce ƙuliya ana fahimta to aikin mutanen ƙwarai inda al'abarar lafi illiyin to can ake ɗaga su sama to duk ranar alhamis da litinin ana wannan ya sa manzan Allah ma yake cewa iya so a ɗau aikinsa a yinin kuma iya azumi shi yasa yake yawan azumtar litinin da alhamis to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan hakan ta faru idan za a daga aikin bayin akai sama sai Allah ta'ala ya faɗa wa mala'iku cewa duk waɗanda suke gaba da junansu kar ku zo min da aikin su guna ku aje shi a ƙasa duk sallarka duk azuminka duk zakkarka duk karatun alkur'aninka inda akwai ɗan uwanka musulmi da kuke gaba da shi gaba shi ne ya ma sallama ka ki amsawa ka mai sallama ya ki amsawa duk wanda ya ga wani ya kau da kai ya juya fiska ka dinga fatan shari ya same shi ya dinga fatan shari ya same ka to waɗannan bayan Allah suna cin haɗari dan domin ka fatinan aikin su na ibada Allah baya karɓar su manzon Allah ke cewa a faɗa musu a ajiye aikin su har sai sun daidaita da junansu to idan ba ka so ka fada wannan layin na tafka hasara ka yi ƙoƙarin neman maslaha ga duk wanda kuke da sabari da shi idan ya yarda ku ci gaba da maslaha fadilayar hamd idan shi ya ƙi ya ajiye to kai ka ajiye kai baka da hasara an bai wannan shi ya sa hatta mata ma wani lokaci za ga matan mutum ɗaya su biyu ko su uku ana ta samu wannan matsaloli tsakanin wacce da wacce ba a magana tsakanin wacce da wacce kaza kaza da sauransu to hatta kuma a cikin gidaje mata kusan cewa musulunci ya haramta muku gaba ku zauna lafiya da juna aminantaka a ce wani aminin ka ne wani ma aminin ka ne to musulunci bai ce kowa ya zama aminin ka amma abin da musulunci bai so gaba ce bai so musulunci bai ta da gaba ba amma wani ya zama aminin ka wanda zai ci sirrin ka to ba kowa bane a cikin mutane ba kowa bane ba kowa bane abokin ka amma ku yi zaman lafiya da kowa ana fahimtar wannan yasa manzon Allah ke ce haqqul muslim alal muslim a wata ruwaya aka ce khams a wata ruwaya aka ce sit na farko izala fiyahu fa sallama alayhi duk yanda kuke da mutum duk yanda kuke da shi in dai kun fara haduwa da kace masa assalamu alaikum ko kun nemi aure ya kasa ka ko ko kun tsaya takarar kujerar siyasa ya kada kai ko wani takara a duniyance ya ci riba a kanka to manzo Allah ce haƙƙi ne kuna haɗuwa da yake mai sallama abu na biyu idan ya gayyace ka har kasa ta alkhairi ka je in kana da iko da lokaci idan ba shi da lafiya ka je ka gano shi in kana da yanayi zuwa gano shi idan yana buƙatar nasiha a yanayinsa ko ya yi magana nan ma ka yi masa nasiha irin abin da za ka yi faɗa masa sannan idan ya mutu ka halarci jana'izarsa wannan shine haƙƙin musulmi akan musulmi kowane musulmi iya da wannan haƙƙi akan ɗan uwansa amma a ciki ba a zancen faɗar suru ko aminantaka wannan wani babi ne daban sai wanda Allah ya kaddara ta ku ta zo dai za ku yi abota da shi amma abin da musulunci ba ya so gaba ne bayan su shi yasa magabata aka ce idan ramadan ya kusa kamar yanzu nan idan har mutum ya duba gabar da yamma kudu da arewa bai hango wani wanda suke da saɓanin rayuwa da shi ba sai ya zo masallaci ko wani gunda ake aiki ko gun taruwar jama'a sai nema a cikinsu a wajen neman sai ya tashi ya ce ya jama'a da Allah ko wani a cikinmu na ɓata masa rai ni a rahe sani ban sani ba wajen haɗa sahuna taka shi in maciyar abinci ce na ci abinci a gabansa bai ji daɗi ba ko dai wani abu ban sani ba to da Allah ina neman yafiyar al'umma an ce magabata haka su tahi tsaye sai nema afuwa abun bayan Allah ɗan uwansu in sun rasa wanda suke da saɓani da shi ma personally sai su nemi afuwa publicly a cikin jama'a domin dai su kakkaɓe duk wata ƙura kafin ramadan yanzu to wannan shine aiki na biyu kuma mai girman gaske wanda ka danne ka fi ƙarfin shida har ma malamai suke cewa har in kun samu saɓani da wani kai ka ji wa'azi ko fahimta ta zo ma ka fara taka ko ka ɗaga waya ka kira wancan to kai da ka fara attempting na neman sulhun to Allah akwai wata kyauta da zai ma alaƙa akwai wani rabo na musamman da ubangiji zai baka amma shi dan sai zo ya raya ma ya kitsa ma a zuciyarka wani mai zan ina ruwa da da shi mai zai mun ko ma ba shi zan rayu kaza kaza ga ni na ma manta da shi a rayuwata to shi dan iya ma kaimi ne kar ka yadda ka shiga ramadan da wannan musu kuma babban abin da yake toshe kofar wannan gabar da sabani shine duk wanda Allah ya sa iya da dama dama a cikin al'umma ya dinga taimakon su idan Allah ya fidda kai zakka a cikin danginku ko kana da dama-dama a cikin danginku to ka dinga ƙoƙarin taimaka musu ka dinga ƙoƙarin yi musu alkhairi da ihsani wannan shine babban magani da rigakafi a haɗe na gaba qur'ani yana cewa da mu wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin adhim Qur'ani yake cewa ba yanda za a yi ka daidaita mummuna da kyakkyawa ba za su haɗu ba. Ga abu mai kyau, ga abu mai muni ba za su haɗu ba ji Allah. La yastawiya ni abada. Har abada ba za su haɗu ba. Alhasana wa sayyi'a ba za su haɗu ba. Kamar Allah ya ce zaman lafiya da walwala da mutunta juna shine alhasanat gaba da ɓacin rai da mugun nufi shine asayya alkhairi shine alhasana rowa shine asayya duk zaka iya fassara su da wannan duk abu mai kyau shine hasana abu mummuna kuma shine sayya Allah ce ba za su taba haduwa ba sai yake cewa idfa billati hi ahsan a matsayinka na musulmi wanda Allah ubangiji ke baka umarni kai tsaye sai ya ce ka ture ina idfa billati hi ahsan duk abin da aka mame muni to ka ture shi da mai kyau ka mai da mai kyau ko Allah ne yake ba mu wannan doka wani ya ki ma magana kai ka masa wani ya ki ma sallama kai mai sallama wani ya ki gayyatar ka harkar sa kai in taka ta zo gayyace shi wani ya samu ya marowa kai in ka samu washi an bai mutan nan hina idfa billati ahsan sai ubangiji ubangiji yake cewa fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawa in dai kana irin wannan amma mummuna ka mayar da mai kyau ko to ubangiji yace duk wanda da akwai gaba tsakaninku da shi da rashin mutunta juna da rashin fadar alkhairi wa juna to sai ubangiji ka annahu waliyun hamid sai ya zama to masoyinka na gane kashininka sai ya zama to zai iya fada akan ka in dai ya ma shari kamar mai da alkhairi sai ya zama kai din baka na amma zai kare ka wannan kuma shine irin rayuwar sahabbai da magabata na gure abin da su idan suna zaune da mutum iya nan baya nan so ga za a zubar mai mu da mutunci wala sai sun kare mutuncinsa ba su yadda a zubarwa da wani mutunci a gaban su ba su yadda ba abin da zai fito mana da wannan bayanin fili shine lokacin da aka tafi tabuka kamar yadda imamun nawawi ya haifi da sharga kawo cikin littafinsa yake cewa an je ta buka sai manzo Allah yake cewa aina ka abin mali ina ka abu yake ban shi ba sai wani ya tashi yake cewa habasahu burdaw wan nazaru ala aqifai ai ka san ka abu dan gayu ne iya can iya ta goge goge da wanke wanken kaya dan gayu ne iya can bai zo ba sai a wannan sahabi Abdullahi bin Amr bin As radiyallahu anhu sai ya ce kazzabta ma alimna minhu illa khairan a gaban manzon Allah ya faɗa ya ce abin da muke faɗa ba daidai ba ne mu ba abin da muka sani bi ka abu sai alkhairi saboda ka ba ma yake wani uzuri ne mai ƙarfi yana hizuwa amma abin da ka faɗa ba daidai ba ne kaga baya nan a bayan idonsa amma ake kare masa mutuncinsa saɓanin rayuwar mutum yanzu kuna zaune da mutum zai tashi shiga gida ko ya tafi wani amma da kai ɗin kuma sai a zauna ana zagin su sai a zauna ana ci musu mutunci ya sa aminci ya kawar daga cikin mu sai dai suna a baki aminci ya tashi duk inda aka rasa amana to aminci baya zama duk yadda kuke da mutum a yau illa man rahimallah amma to inda yau ta kai yau za a haɗa baki da matarka a cutar da kai kaga ai rashin amana ya gane mata dai ita ce mafi kusa da kai a rayuwarka to manyan mutane da yawa an ci galaba a kansu ta hanyar matansu ta hanyar yaransu ta hanyar masu musu aiki ba abin da ba a yi ba ta hanyar makotansu ko sati uku hudu ba a yi ba a wannan garin akwai wani babban mutum an ci harfa mana sakata da ya riƙe bakanikensa ba bakanikensa da shi aka haɗa baki aka masa littafi bakanikensa yake mai gyaran motocinsa aka haɗa baki da shi aka ɗauke motar mutum farko motar aka ɗauke sai yake hilatarsa yake hilatarsa yake ta an ga inda mota take wata ran ya mai waya ya fito da ya fito ce fito ba mota ga mota a gona da ya fito ko suka tafi yake dani ƙarshe kuma ya kai shi ba dan ya gane shi a nan garin aka mutumin dan nan garin ne a karo abu ne ba to wani irin rashin amana ne ba bai fi shekaru uku zuwa hudu ba a Zariya. malam muhammad bin usman kano shi da ke ba mu wannan labarin akwai wani makoci suna tare da makocinsa to sai yau ta yi yau gidansa babba ne sai ga akwai yiwuwar zai iya sai da shi ya sai na ƙasa da shi sauran kuɗin ya kashe hakokin da fasa da shi suka shawara da wannan makocin nasu ya ce haka da bai kyau aka yi cinikin gida makocin nasa ba abin da bai sani ba aka sai da gida aka kawo kuɗi ya ɗauki lokacin da zai iya tashi daga gidan ya fara a daren da ya san an kawo kudin sai je suka haɗa baki da ɓarayi da amir wasu cikin dare aka zo gidan wannan mutum da bindigogi an sa max su ƙan rufe fuska kawo kuɗi da aka kawo ya ce kwarai akwai kuɗi an kawo kuɗi zan ba ku amma da allah ina neman alfama guda ɗaya sai suka coci alfarma yake nema sai ce akwai makocinsa makocinsa wanda suke tare da shi ya mai complain zai aurar da yarsa amma ba shi da kuɗi kuma na mai alkawari in an sai da gidan nan zan ba shi wani abin dan ba shi gudunmawa cikin kuɗin gidan na faɗa masa da baki na da Allah na yi alkawarin ba shi miliyan ɗaya a cikin kuɗin don Allah ku ware miliyan ɗaya da zan ba shi sauran kuɗin ku tafi na kare sai babban barayin yake cewa makocinka wani makocinka kuma sai ce wane sunansa wane ce wane sai ji mutumin da ya je gayyato su ne a zo a masa wannan bajin ya ce yanzu makocin naka in ka gai shi za ka gane shi zafin gane shi mani makoci na shi ma yi cikin barayin sai ya yi mai wannan abin da ya rufe fuskarsa ya ce wannan ne ce shi ne shi ne shi ne gashi makocinsa da shi aka haɗa komai ya san tsarin da aka sai da gidan da lokacin da aka kudu amma ya waya a zuwa masu fashi da bakan yi a zariya wani abu to kun in dai babu amana a junan mutu babu aminci ya sa ɗan adam sai dai wanda Allah ta'ala ya kubutar da kai daga shirinsa kai kullum ka zama tumi kyakkyawan zuciya ga mutane sai Allah ya ba kariyar da baka tsammani ko da wane iya ma tarkon mugunta iya ma kaza iya ma kaza kar ka mayar mai da abin da ya ba kai dai ka nemi kariya kawai duk inda ake neman kariya daga shari ka nema ta hanyar da ta dace hanyar shari'a amma kar ka mai da mummuna da mummuna ba an bai jannan yasa annabawa da magabata duk irin wannan rayuwar su a takaice kar mu dau lokaci mai yawa a wannan gaba a yi kokarin yafewa juna da neman afuwa da yafiya har in wani abu ya faru wanda sabani ya shiga a yafi kafin wata ramadan ya domin wata ne da ake ribanya aikin alkai wata ne da Allah ke matso da aljanna kar ka yadda wannan gabar ta sama shamaki a ƙi karɓar aikin ka wannan ba ƙarar bala'i ba abu na gaba na uku kai ta lokaci lokaci iya da muhimmanci musamman a ramadan kai wa rayuwarka tantabi tun daga asuba har ka gama komai ka dawo ka kwanta kar ka yadda a samu minti biyar ya tsiyayi a banza kar ka yadda ka shirya lokacin ibadar ka ta gida ka shirya lokacin ibadar ka ta waje ko da kasuwa kake ko da ofis kake akwai yanayin da zaka samu kanka kai wata ibada ga ibada ta baki hasbunallah subhanallah salatin manzon Allah istighfari ko kasuwa kake zaka yi wannan ko a ofis kake za ka iya yi in kai hafizin ƙwar'ayi ne ga tilawa ka dinga tilawa kana zaman ka in ka samu fursa minti goma ne kaga sha biyar e alwala isalla raka a biyu da hudu ka samu kai a gida ne ka saisaita rayuwanka ka saisaita ta wannan waya ka rage mata lokaci in har ba za ka iya haƙura ba sai da ita rage mata lokaci ba ta ƙanƙanin lokaci amma in ka sake za ta zama sanadiyar haramta ma samun alkhairi ka san lokaci abu ne mai tsada lokaci abu ne mai daraja kar kai wasa da lokaci manzon Allah da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghfulun ana kathiru minan nas as-sihhatu wal farag manzon Allah ke cewa ni'imomi guda biyu ana cin kasuwar mutane akan su da yawa har sai damar ta wuce sifar garjaji sai manzala ce lafiya da dama da lokaci da lafiya da lokaci mutane ba sa gane tasirin sai sun kubuce musu malamai suna cewa da za Allah zai yaye hijabi maga irin tarun alkhairin da ya ajiye a ramadan to sai mu gwamnati duk shekarar ma ramadan ka gwamnati duk shekara a cikin ramadan domin irin ɗimbin alkairan da Ubangiji ya jirgi a wata. Ya sami aiki kice ya ba giya alkairi aka in alkhairi kake nema alkhairi na duniya alkhairi na lahira to ka neme shi a ramadan ba abin da Allah yake ruwarsa a ramadan duk abin da ka sani Allah iya baza shi ne a cikin ramadan a hasali ne babu abin da ya kai tsada a gun Allah kamar aljanna manzo Allah ya ce ala inna silati llahi ghaliya ala inna silati llahi aljanna manzo Allah ya ce ku tsaya ku ji kadaran Allah ba mai tsada shi ba kadaran Allah ita ce aljanna to amma a watan Ramadan Allah kyautar aljanna yake kyauta kamar dai kana zaune a zuwa ce an baka abu kaza kyauta ka san baka da kudin siyansa baka da hanyar samun sa to haka Allah yake kyautar aljanna da azumi kyautar aljanna yake kuma ka dinga zama gunda ake kyauta shine ka dinga kasancewa cikin masallaci ka dinga rungumar alqur'ani ka dinga yi wa manzon Allah salati ka dinga yawan istighfari ka dinga yawan hailala ka dinga yawan subhanallah walhamdulillah to kana gunda ake kyautar kana gun ka dinga zama a masallaci ana sallar jam'i da kai ana sallar jam'i da kai ana tarawihi da kai ana kaza da kai kana zama jin tafsirin qur'ani da kai to a wannan gun anan ubangiji yake rabon aljanna anan kar ka sake kai nisa da gun da ake kyauta idan kai nisa da gun da ake kyauta za a manta da kai duk da ubangiji ba mai mantuwa bane amma ka tabbatar da kan cewa lokacin ka kafa bawa wannan gurabe muhimmanci idan kai sa'a idan rabon ka ya tsaga sai Allah ta'ala ya ma gafara ya ma afuwa ya ma rahama ba ka sani kaga rayuwar duniya dan ci nasara ba abin da ake nema illa mumini da mai samu aljanna duk wannan fafutukar da ake aljannar ake nema kawai to ba lokacin da aljanna take kusa kusa gare ka kamar ba mu yi wa wannan watan shirin tanajin lokaci da yanwa masu fikira da wayo to suna tsara wa kansu cewa duk committees nasu to a goma farko za su shirya wata ibada ta musamman kamar yawan karanta qur'ani in Allah ya musu arziki iya karatun qur'ani sauran za su yi katima kafin goma ta farko da wuce idan goma ta biyu sai su ƙara domin ƙarawa ake yi idan goma ta uku ta zo sai a sake ƙarawa a linka haka ake yanzu misali kace goma farko duk yanda ake ciki zan yi katimar qur'ani sau biyu ko sau uku bayan asuba kafin ka fita karanta qur'ani ka fita ka samu dan fursa karanta wajen azhar ka zo wajen karatu ka ka karanta da daddare kafin ka kwanta ka karanta ko a waya gashi akwai qur'ani a waya ai ka tsinka in ka tsaya in ka sake zuwa ka ci gaba go kaga sau nawa zaka yi katimar qur'ani a goma farko in kayi sau uku sau hudu to idan goma ta biyu ta zo kace zaka yi sau biyar sau shida idan goma ta ƙarshe ta zo kace zaka yi sau bakwai sau takwas wannan shine dama Ramadan ana shigarsa da ƙarami ana girmama abin kuma iya yawa yasa aka ce manzon Allah idan Ramadan ya zo ƙarshe ishtadda ma'izara wa aikaza ahla manzon Allah iya ƙara dabara ka duba fa liyaghfira laka law ma taqaddama min zambi ko ma ta'akhkhara amma an ce idan ramadan ya zo goma aka yi goma ta farko aka yi goma ta biyu to gaba ɗaya ma masallaci ke tare ya dinga tada iyalansa kuma ya yi sallama da shi fiɗa kuma sai dai bayan sallah kuma to manzon allah da aljannan ma shi ake bi sako ya bada ita to ga yadda yake to ina ka saka samu lokacin bacci ina samu lokacin bacci da na aisha radiyallahu anha wata rana ta gaishi a tsaye iya sallan dare har kafafunsa sun kumbura ita shi ya rasulullah ka huta mana Allah ya ma gafara gaba da baya ya baka aljanna kuma ya zaka zo kana wahalar da kanka sai ma'aiki ke ta da ya Aisha afala tuhibbu an akuna abdan shakura Aisha ba kiya so da zama bawo mai godiya Allah ya zabe ni a cikin halittarsa duka ya mun wannan kyautar kuma kwanta ina bacci na kwanta ina bacci ai bacci bai same ni ba ni ma zan nuna wa Allah godiya ta Allah ta'ala yayi mu musulmai huwa sammakumul musulmi akwai wanda ya fi mu wayo ya fi mu kuɗi ya fi mu ilimin zamani amma sai gaba musulmi ba an toshe mai hanyar da zai biya musulunta amma kai musulmi ne babanka musulmi ne kakanka musulmi ne wannan bai isa ka faɗi kai wa Allah sujada godiya ba wannan bai isa ka dingar ko inda kana yi wa Allah godiya ba inda Allah ya so da ya sunanka John ko Emmanuel ko wani sitibin da ya sunanka haka bayan da za ka yi kuma bayan da za ka yi amma Allah ya sunanka Muhammad, Ahmad, Musa, Ibrahim, Harun, Sulaiman da sauransu Allah ya ma arziki to wannan arzikin da Allah ya mana ya yi mu musulmai kuma musulman ma ya yi mu ƙarƙashin jagorancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kaga wajibi ne mu tsaya ne wa Allah godiya Allah ya yi mu al'ummar da wa'ansu annabawan ma nema suke a ce su ‘ya'yan wannan al'ummar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma wa Umar ɗan Khattab bayan Umar ɗan Khattab ya ga wani littafi na attaura a gunsa littafin attaura ko kuma wa'ansu takardi na attaura a gun umar sai ke cewa umar ma haza umar mai wannan sai umar ke cewa ya rasulullah wa'ansu takardu ne na attaura nake karantawa sai ke cewa lauka na musa hayyan umar ka ganka mazala ke cewa ganka kowa da ce eh yace da a ce annabi musa iyanan da ransa wanda aka sakowa da autaurar yace wallahi ma wasa'ahu illa an yattabi'ani ya ce babu abin da zai fidda shi a gaban Allah sai dai mabiyya sai dai yabi annabawa sun gwammaci sun buraci a ce ɗaya ne daga cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma Allah ya ma wannan baiwa wajibi ne mu tsaya mu gode wa Allah mu kula da lokaci yayin wa lokaci iya da muhimmanci mu dinga yawan karanta alqur'ani kar ka yadda lokacin ke tsiyaye a banza karka yadda da hira marar misali marar amfani kai sadilayin na kanka koma gefe kawai duk abin da abu za a faɗa ma a faɗa ma kai ka san abin da kake yi kai ka sani magana in ba ta zama dole ba da kai da mutane karka yi karka yi abu na biyu karkashin wannan abu na biyu karkashin wannan ka kiyaye harshenka ka kiyaye harshenka karka yadda ka zama to kana yi wa wasu azumi ka yi wa wasu azumi shi ne a ce kullum ka zauna sai ka zagi wani sai ka yi gulman wani to in dai bai yafe maka ba a lahira sai an daura dan azumin ka an biye shi manzon Allah da kansa yake ce a tadaruna mal muflis sahabbai kun san wanda ake ce masa muflis matsiyacin lahira isa bai suka ce man la dirhama lahu wala dananir mutumin da bashi da kuɗi ai shine matsiyaci sai manzala ya ce a ba wannan layin nake nufi ba matsiyaci lahira ba na duniya ba an gane ko sai yake ce musu matsiyaci a lahira shine wanda zai je bi salatin wa siyamin wa qira'atil qur'an wa sadakatin wa zakawatin ya je gaban Allah da tulun aikin alkhairi shi dai dai bangaren faqad shatama haza wa akala mal haza wa qazafa haza wa daraba haza wasafaka dama haza sai dai ga tarun alkhairi amma ya zagi wani ya yi bawa da ƙazafi ya ce mai ɓarawo ya ce mai mazinaci ko ba shi da evidence ba shi da dalili ya ci kudin wani bai biya shi ba ya daki wani ya zubar mai da jini ya saci kayan wani ya ci bashin wani bai biya ba wasan Allah kuma ba a zalimi ba ne ga tarun alkhairi amma kuma ga wanda ka cuta sai ubangiji ya ci wa mala'iku duk wanda ya cuce shi ya ci mai dukiya ya zubar masu da mutunci ko ya zubar mai da jini to ku zo da su gaba daya sai a zo da su gaban Allah subhanahu wataala sai a daga wannan a ce wani wani ya zage shi nan ya ce masa barawo ya su ne barayen gwamnati misali to me dalilin karshen barawo ina dalilin kaga lokacin da ya saci kudin baka sani ba in ba sata ne ya je mana sai da kansa Allah zai gama shi mai sani amma ka ce mai barawo to me dalilin ka ba dalili sai a ce to laifin ka ce mai barawo ba dalili a ɗauko kamar azumi uku a bashi ai ya ce wa na mazinaci ah to ai ubangiji ya ce ya samu shaidu hudu real ain su gan mutum iya saduwa da mace ba hijabi ba wani ba wani abin da ba wata shuba kowa ya gani na ra'ayil ain sannan kuma waɗannan ɗin da suka gani a ce tsakaninku da su ba wata fitina ba wata rigima sannan kowa kuma mabambantan lokaci ba haɗa baki aka yi ba ba wanda zai linka ya buga waya kai ma zo gani ba duk ba haka ba an fahimci wannan to sai wannan hudun sun tabbata da irin wannan sigar sannan za a yarda da cewa wani mazalaci ne a cikin amma ka ce wani mazalaci me dalilin ka ifru bin abin da ka faɗa babu sai a ɗauko sallaka ta kwana uku huɗa ba shi ya ci bashin wani bashin nawa ya ci dubu ishirin ne dubu talatin to sai a gwada nauyinsu da azumin ka ko sallar ko zakarka sai a biye shi wallahi tallahi mazala ka yi haka za a yi haka ya ce za a yi alayyar to kaga in kana so azumin ka ya sha a sa ma shi a mizani yayi nauyi ka tafi aljanna ka kiyaye zagi mutane ka kiyaye cin mutunci mutane ka kiyaye mutane kasafi ka kame bakinka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zuri wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi lahu haja min an yada ta'amahu wa sharaba manzon Allah ce duk mutumin da bai bar ƙarya ba bai bar kirkiran ƙarya ba da Ramadan bai bar wauta ba to Allah ba shi da buƙatar ya ajiye abinci ko abinci Allah baya son wani ma'ana kisro banza yake in dai rayuwarka bata canja ba da yanzu da Ramadan to kana cikin mutanen da suke kishirar banza Allah bai karɓar da su ka kiyaye baki manzon Allah ce idan kana azumi wani ya zo ya zage ka ya ci ba mutunci to manzon Allah ya ce fal yaqul lahu inni sa'im inni sa'im abinda zaka ce masa kenan karkara kora ma karkai kici ni azumi nake ni azumi nake ni na san alfarman azumi haka ma aikin Allah ya koyar da to me za a baka kuɗi me za a baka kayan duniya me za a baka za ka zauna minti talatin kana zage mutane wanda ka zaga ɗin kuma ya fi ka in a duniyar ne ya fi ka kuma in ka sake a lahirar mala don ka za a ɗauka a baki ya ce ci ya tafi aljanna barka bakin ka ya jawo ma ka kiyaye ko a waya da ka ji za a fara ma maganar wani kashe wayar ba karba ka ji ba ka so ka ji ballantana a zo gaba da gaba ai wane ai su ne suke kaza ai su wannan nan ai kaza kaza kaza karka yadda da wannan in wanda zaka taka masa burki ne ka taka masa burki in wanda ba za ka iya taka mai burki ba ta hira gwata fada wa iza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da zikra ma alqawmi zalimin ubangiji ce tun masu kutse irin wannan kutsen ayi kutse cikin shari'ar Allah Allah ta'ala yake cewa in har za su yi kutsan ba ka iya hana su ka tashi gabar wasu fa'a'arin anhu ka tashi gabar mu hatta ya kudu fi aidi sun gairi har sai sun dawo magana ta shari'a fa in ma yun sai naka shaitan har in shaitan ya mantar da kai kana cikin su can kuma ka farka ka tuna to fala ta kaqudu ba'da zikra bayan ka tuna karka arzama da su domin su mutane ne azzalimi kaga wata majalisa wani temple wani kaza duk ba ta ka bace dama mazan Allah ke cewa in irin wannan zamanin ya zo gidanka ya wadace ka gidanka masallaci gun neman abincinka duk inda kake karka wuce wannan gogo ina wane iya gida ina wane iya masallaci ina wane iya gun aikin su shigera karka yadda ke wani ku bayan wannan sai da larura to wannan iya cikin abin da ya kamata mu kiyaye kafin ramadan ya zo musamman muhimmancin lokaci sannan ko mu san muhimmancin kame harshe abu na biyar shine ka yi ƙoƙarin amfani da damar da Allah ya baka ta dukiya ko mun ƙanƙantarta ko mun ƙarancin samunka ka tabbatar da cewa ka yi shiturin cewa idan ramadan ya zo kafin ya fita akwai wanda za ka faranta wa akwai wanda za ka jika masa hantarsa ya ji daɗi ka mammatse bukatunka ka ware wanda za ka taimaki mutane manzan Allah da kansa yake cewa azumi azumi kwaya ɗaya to Allah ne san irin ladan da yake biya mutum a kansa amma ba lissafi kuma azumi kwaya ɗaya manzan Allah ya ce Allah zai iya nesanta ka da wuta da shi sama da shekara saba'in azumi kwaya ɗaya to manzan Allah ya ce duk wanda ya ci da mai azumi an yi azumi ka ɗauki ruwa ka ɗauki ɗan abinci ka ɗau abin buɗe baki ka biyawa ne ci to mazala ce za a ƙirƙiri safaratu ladan azumi na musamman sai a baka wani ladan azumi za a ƙirƙira ba na ba naka ba sai a ƙara ma kai daga ci da shi idan ka ci da mutum ɗaya to bayan azumin ka daga kai akwai ladan azumi guda ɗaya za a ƙara ma naka da wuri idan mutum biyu ka ciyar idan duk adadin mutanen da ka ciyar to iya adadin su iya yawan adadin azumin ka kuma wallahi nake faɗa muku da za a buɗe a ga irin lada da mutunci da alkhairi da falala da daraja da Allah ya ajiye a ƙarƙashin azumi in ka ji wannan wallahi ko da wani kayan ka sai ka sayar ka ci da mutane dan dai abun gaibi ne yasa Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yasa duk inda Allah yake yabon mutane in dai yabo Allah zai yi to yabon ba zai kare ba sai ya ce suna ciyarwa suna taimakon mutane Allah bai taɓa yabon mutane bai sa taimako a ciki ba an fahimci wannan misali farkon bakara zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah sai ce mi wa mimma razaqnahum yunfiqun in kai gaba allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah yake faɗa in kai gaba Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idan lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin in kai gaba can ta tajaba junubu anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun lis-sa'ili wal mahrum wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum liz-zakati ba a ce suna bayar da kace fa'ihu zakat tana aiki ana gani ai musarin ya isa ko eh wannan suna nan da yawa ƙorani in dai yabo Allah zai wa mutane yi yabe su to sai yasa ciyarwa ce yasa wani malami yake cewa la'ajari ma ab'ada ghauran fi jahannam yace albukul aw alkadhib yace ni ban san abin da yafi kai mutum kasan wuta da wuri ba ƙarya ce ko rowa sai ya gwama ƙarya da ruwa ya sa ruwa ba yakin alkhairi ba ce ruwa ba yakin alkhairi ba ce ya sa wani ce cewa bashir marul bakili bi hadisin awalisa wani yake cewa dukiyar marowaci kamata albishir da abu guda biyu hadisin awalisa ko wata hadasa ta faru da ita a sace ta ƙone ta ƙare ko ba ta yi ne tana yi mana yanzu ka ɗauko carbi dawa na mai kuɗi ne ka ja yanzu babu dawa na mai kuɗi ne ka ja babu yanzu wala sai ka giyo ya ka giyo carbi musamman a tunibiyar nan dama duk an sauka ƙasa sosai kilo ya yi ƙasa an fahimta to in ka ɗau wannan sai ka zagaye a wanda ka sani duk babu kuɗin yanzu a yi tana ƙarewa ka gada ka ciyar shi ne rabanka amma da kai rowan ta ƙare baka da wannan raba ko kuma duk da bata ƙaran ba tana nan ka mutu a gada kuma shi kenan ba kuma in dai gado ake a dukiyar ka wallahi baka da lada baka da lada da zaka bar dukiya daga kasar ta ko sama a ce kawai magada ka barwa wallahi baka da lada baka da lada koko dukiyar da zaka bada naira dubu yanzu naira dubu biyu biyar goma to ya fi ka bar biliyan ka mutu ka bar ta baya ba abin da za ta yi mawa ya sa manzo Allah ke faɗa wa sahabbai cewa a cikin ku nan wane ne ya fi son dukiyar wani sa akan tasa zai ce manzo Allah ai ba za a samu ba ai kowa na sai yake so aka na dan uwansa sai ce a'a ai karatun a fili yake abin da ka ciyar ka gina wani ka gina addini shine naka amma abin da kai sebin ka daskare ka koye ba naka bane ba naka bane yanzu duk wanda muka bawa yafi yawa ko ba gaskiya bane haka ne mana ai ai Allah ya yi wani hisabi tun kafin aje lahira ran na buga misali lokacin da za a yi canjin kudin nan ko lokacin dab da saukar alhaji muhammadu buhari mai gaskiya haka ne e dab da ƙarshensa dab da zaɓe ai an yi canjin kuɗi har an ba da time cewa in ya kai lokaci kaza ba za a karɓa ba ai a lokacin za a ga mutum wani ya kai miliyan ishirin banki wani miliyan talatin da biyar amma an karantse da allah bahi da dubu goma ya karantse da allah bahi da dubu ko ba haka bane wani wallahi ya ka taimake shi amma da ya ji an sa deadline sai ya dinga zuba kuɗi a buhu ana tono su ana zubawa ana kaiwa banki a santaral ban gashi na har hoto a kai a waya ana turewa a zuba ba za ka kuɗin ba a duniya Allah ya fara hisabi gashi balantana a je lahira wanda ba koyo kuma ita wannan dukiyar wallahi sharin ta ma in baka taimaki addini da yan uwanka ba makiyinka ma sai ci dukiya makiyinka wallahi sai ci dukiya ka mutu a raba gado matarka a bata 1 over 8 na duk abin da ka tara duk abin da ka tara ɗaya cikin takwas za a bata ita kadai ta sake gida ta sake mota ta sake kayan ɗaki ta yi sabon gado ta je dubai ya ta auro wani kuma da kuɗin ka ya zo ya kwanta a ɗakin ka kuma wallahi ba lada ga ɗan uwanka ne yanzu a gidan haya ga shi iya fama da yara an koro a makaranta ka ƙi da shi ka mutu kuma ka bar dukiyar wani ƙaton ya ci babu lada kuma ci haka ake yi mana haka ake yi a haka ne goma na saboda ka mi kokarin mu nemi aljanna da irin dukiyar da Allah ya bamu mu nemi aljanna wallahi yasa malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi abu biyu ya bashi mukullin aljanna sai dai ki shiga Allah ya baka mulki to adalci shi zai baka aljanna Allah ya baka dukiya ka ciyar ka bayar shi zai baka aljanna amma ruwa ta mana yawa rowa wane wane ansons wane wane ansons kenan wane wane da 'ya'yansa wane wane da ƴaƴan da matarsa da ƴaƴansa suke musulmin ma ba sa ciki ma da mun tsaba rage ruwa ba haka ake yi mana ku ya kuri na unguwar malahu shego saboda ka wannan shine karatu ka dau dukiya ka bayar kuma babban abu da zai taimake ka ya taimake ni shine mu kiyaye riya a cikin ciyarwa mu kiyaye ibadan Allah ba yanzu wani zai raba kunu zai raba kosai zai raba koko ya dinka dauka a waya wani ya zo ya karɓa an dauke shi a waya pap an ɗora a duniya wannan mutuntawa ne ya zo iya layi an ɗauke shi a waya an ɗora a duniya in Allah ya so kai ɗin sai ya kai ga wannan layi kuma baɗi ko Allah ba zai iya ba Allah zai yi in Allah ya so sai ya kwace duk abin da ya baka sai ya sa ka yi ma bara za ka yi bayan da za ka yi kuma saboda ka wajen ciyarwa mu mutunta mutane hasali ciyarwa ta suruma ta fa alkhairi cikin dare ka aika wani gidansa ba wanne sani wani kai wannan buhun gidan wani wani ma ya zuwa sami yaro a ce gashin an tambaya waye a ce wani bawan Allah ne kawo kar ma ya san kamar yana jin kunyar kama kuma irin wannan kyauta za ku yi wa malamai ku musu kyauta ba san ku bai su faɗa muku gaskiya amma in kuna kai musu abu gaba da gaba wani wala ba zai faɗa ma gaskiya ba ku dinga kokarin boye kyautar ku kuna ba su sani ba in sun zo wa zai su bace kolin gaskiya amma ka ban zaka miliyan ɗaya dubu ɗari biyar mun haɗa ido da kai ai gaga abin zai nauyi sosai to amma ban san ka ban ba ban san wanda ya kai min ba kaga duk gire da dan ɗauko zan fita kanka kawai wani gaskiya ne saboda ka a koyi kyautar so mai yan uwa a koyi bayyanawar haɗari ce bayyanawar tana iya zama sanadiyar aikin ke rushe saboda ka mu koyi su ka ware wa'ansu bayan Allah na musamman wanda ba sa roƙo ba su nuna suna kwaɗayin kayanka ba ka samu yaran ka ya dinga kai musu alkhairi a koyi irin wannan kyautar Allah ya fi mara balali da ita Allah ya fi ƙaunar wannan kyautar abu na gaba na na kusan ƙarshe na ga lokaci yayi a a Ramadan ya ɗan uwa ana son yawan addu'a yasa manzon Allah ya ce duk lokacin da za ka yi buɗe baki ka yi addu'a duk lokacin da za ka yi sahur kai addu'a duk lokacin da ka yi sallar farilla kai addu'a domin a ramadan ƙofofin abu da suke duk addu'ar da kai tafiya take duk addu'ar da kai tafiya take ba ta da shamaki kar ka yadda ka zama to ka shagalta da cin buɗe baki da ruwa da dibino da waye wannan ɗan minti biyar goma ba kai addu'a ba ya sa manzo Allah ke ce inda lisa'imi da a'ul la yurad mai azumi iya da wani gunda yake addu'a ba a dawo mai da ita baya ya ce lokacin da zai buɗe baki lokacin da zai sa dabino a bakinsa zai sa ruwa zai sa ruwan ɗumi ya yi wa manzan Allah salati ya yi addu'an buɗe baki ya roƙi Allah abu Allah iya gaggauta karɓar wannan addu'a an bai jannan ina ganin masu lokaci suna mana ishara lokaci yayi amma abubuwan ba su gane ba gaskiya sai dai a ɗauke su a haka a yi haƙuri kafin kuma Allah ya da mu wasu lokacin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko ci taban harshe Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kurbinta eh Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya Allah ta'ala ya mana alkhairi duniya da lahira farko muna addu'a ga shi mahaifin wanda ya gina wannan masallaci da aka sa sunan masallaci sunansa an gane ko a ce sunan mahaifin wanda ya gina aka sawa masallaci to Allah ya gafarta masa shi Alhaji Sulaiman din Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa wannan aiki ya same shi a kabarinsa Allah ta'ala ya yafe mana gaba daya shi kuma wanda ya gina masallacin Allah ta'ala ya masa albarka shi alhaji maduko to shi ne mutum mana tare da shi a ciki to Allah ta'ala ya ƙara albarka Allah ya tsare dukkan abin da ake tsoro Allah ta'ala ya ƙara alkhairi ya buɗa da hanyoyin neman Allah ya ƙara buɗawa dukkan abubuwa na shari Allah ta'ala ya tsaye da mu gaba daya muna addu'a ga yan kwamitin masallaci limamai da ladanai muna addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wanda yake wa Allah hidima Allah ta'ala ya masa Allah ya linka masa duk wanda kuma yake wa addini zagon ƙasa Allah ya mana maganin sa Allah ta'ala ya daga musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana